ya yi wanka ne ruwa ya shiga masa kunne sai ya ji kamar alamun ruwan a makogoransa ya yi matsayin azumin dai babu wani ruwa da ta ji ya gangaro kamar alamu ne wannan ba komai azumin ka yana nan insha Allah babu wani abu da ya taɓa azumin wanda suke aikowa za mu sanya su a cikin addu'a sha Allah duk addu'o'in da muke yi kuna ciki mu kafin mu ci gaba da tasiri shine lalle ne mun doki goma na ƙarshe na watan Ramadan kuma wannan goma ita ce take tattare da garaɓasa mai ɗimbin yawa da ɗaukaka matsayi da martabobi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne ga dukkan musulmi ya tsaya ya ga ya ƙara ƙoƙari akan ƙoƙarin da yake yi wajen yawan ibadu wanda Allah ya hore musu wajen yawan alherai wajen kuma daɗa kamewa daga aikata abin da yake zai fusata Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin wannan kwanaki ne ake dacewa da lailatin khairun min alfi shahar, daren da ta fi wata dubu, ba ta fi rana dubu ba wata dubu. Dare ɗaya ta fi wata dubu saboda haka mu dage kuma shi yasa Allah ya koye ta saboda cikin wayannan kwanakin duka kai ta nemen su kai ta kalace kalacen ta yasa malamai suka yi ta sabani wasu ce ma gobe ne ishirin da ɗaya wasu ce ishirin da uku wasu ce ishirin da biyar suna duba wuturi wasu ce ishirin da bakwai ko su ce ishirin da tara. Ala ayi halin dai ma'anansa shi ne dai karkai sake kuma abu ne mai tsada shi yasa ba za a bada lokaci ba kowa ya ce ba zai yi wani aiki ba sai wannan rana. yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya koye saboda kai ta ayyukan a cikin sauran sauran ranakun ko za ka samu wannan rana. da haka Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana himma, mu dage kuma musamman mai ta addu'a a kan wayannan abubuwa da suke faruwa na bala'o'i. Ta addu'a Allah ya yi mana su, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Kar mu yi addu'a wa kanmu, wato ma'ana a kanmu nake miji ba wa kanmu ba, wato mu roƙi sharri. wanda wannan sharrin kuma zai biyo kanmu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kan mutum ya la'anci ya'yansa ya la'anci kansa haka nan kar mu rinka la'antan shugabanninmu su daɗa zama sharri a kanmu abinda za mu yi musu addu'a Allah ya shirye su in ba shiryayyun ba ne masu alamar shirya ne Allah ya ƙara musu shirya Allah kuma ya mai da su rahama a kanmu ba bala'i a kanmu ba. Yanayin da muke ciki na wannan ciwo da duniya take fama da shi mu ko muke tsoron ya mamaye mu wanda ake cewa coronavirus ko covid-19 shi ma lokaci ne da za mu samu mu yi ta'addoyi Allah ya yi duniya musamman duniyar musulmi ciwon kuma da ma duniyar da ba ta musulmi ba don daga duniyar da ba ta musulmi ba ya taso ya kuma gangaro har ya zo duniyar musulmi saboda haka a nan za ka nuna kishi ne na bashariya za ka nuna tausayawa ne wa kowane irin jinsi na ɗan adam domin in ya same shi zai iya samu kuma yan uwa mu yi biyayya wa dokoki da aka bayar na kare isowar wannan cuta inda masanan cututtukan su suka yi magana ba ruwanka ɗan uwana da cewa kirkiro ciwon aka yi ba kirkiro da aka yi ba wannan su kansu can tsakanin amerika da china ma ba su daidaita ba to kai ina ruwanka da maganar kirkiro da aka yi ko ba kirkiro da aka yi ba abin da ya kamata dai ka sani shine a dai akwai dai wannan ciwon in kirkirowan ma aka yi ya zama bala'i in ma ba kirkirowan ba aka yi ba dai ya zama bala'i akwai yanzu misali idan gobara ta kama gidan mutane sai mutane su fara cewa kafin a kashe a nemi a bincika waye kunna wutan nan ai kunnan ba basira ba bincika waye ya kunna wutan za a yi tukunna ko kwarana za a yi tukunna a kashe wutan in an kashe ta tukunna a fara neman wanda ya kunna ta saboda haka a zauna ana ce wani ne ya kirkiro a a zuwa ne ne suka kirkiro a yin kaza kaza ne ba shi ne a gaban mu ba yanzu abin da yake gaban mu dai shine ya tabbata akwai idan akwai kuma to ya za mu yi mu fitta kan mu ya za mu yi mu kare yaduwanta shine a gaban mu kuma ƙa'idodin da masana kiwon lafiya suka faɗa sai mu bi dan uwa ta san dai bature da bayahude da son kuɗi wanda ba ya son ya ɓata lokacinsa ko sakan ɗaya kamar yadda muka sha faɗa ya ce in business time is money idan dai wajen hulɗoɗin kasuwanci ne to lokaci kuɗi ne a gunsa in ka ɓata masa minti ɗaya kamar ya yi asaran kuɗi ne mai yawa in ya yi genin ɗin minti ɗaya kamar ya ci riba ne na kuɗi mai yawa amma ka ga waɗannan mutane suka kulle gidajensu suka suka hana jiragensu motsawa suka hana jiragen ruwan su motsa suka kulle wurare duka irin inda suke harhaɗuwa kuma a duk da haka kana ganin suna ta mutuwa suna ta mutuwa suna ta mutuwa to ai kai ya kamata wannan ya zama izina gare ka an ce in je mu dan uwanka ya kama wuta sai ba waje sai ka shafa wa naka ruwa to ashe ba sai ka ce mu babu abun mu ba ko da bai zo cikin garin ku ba to abin da ba waje bai ya ce ka shafa wa naka ruwa wannan shafa ruwa suna zato shi yasa ake sa dokoki ake hahana shige da fice kuma umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a hana wani mai ciwo kar a bar wani mai ciwo ya shigo inda babu ciwo na na na na alloba kada kuma wanda yake can ya fito ya shigo dan haka wayannan dokoki gaskiya ɗan uwa mai wa kanmu adalci kar mu ga laifin shugabanni nema musu uzuri akan wannan kun san mu dai tsakani da Allah mu wanda ya daidai za mu faɗa masa ba kuma don mun isa ba wanda bai yi daidai ba ma za mu faɗa masa kamar yadda muka yi kira a kan makarantun allo ko kuma almajirta wasu da dama ba su fahimci ma'anansa ba sai su ce bara shine almajirta mu kuma in kace almajirta muna ganin karatun allo kake magana wanda ake zuwa a nema a koyi Qur'ani wanda kuma mutum ya taso daga wani gari ya je wani gari don neman ilimi wannan addini ya gada duk duniya ma ta gada har nan Bauchi ma akwai wani makarantar da ake ce mata Unity College akwai mutane a gari can akwai makarantu a can garuruwan amma aka ce za a ɗebo 'ya'yan garin a kawo su wani gari don su yi karatu saboda haka muka yi kira kamar yadda muka yi kira dan muna tsammanin za a ji kiran namu muka ce in an hana a yanzu saboda yanayin da ake cikin tsoron yaɗa cuta to gashi nan ma jiya jiya ina jin ana cewa majalisa ta ƙasa tana maganar cewa a daina movement da almajirai daga nan zuwa nan saboda hakan ma kuma yaɗa cutan yake yi kaga a ce maganar da muka faɗa ta bayyana bai yi amfani ba ake za a kwace daga nan zuwa amma gwamnan mu na jihar Bauchi bisa adalcinsa ya yi bayani dalla-dalla cewa bayan da ya iya gwamnoni na arewa gaba ɗaya sun yi tufaƙi shi ba zai zama daban ba amma dai shawarar da muke bayarwa shine kar wannan abin zama kamar na dindindin ya kamata ne in wannan ciwo ya wuce a dawo da mutane a bar mutane su komo in bara ne ba a so a ɗauki matakin da za a ciyar da su a ba su wani yanayi na fili in ma so ake a musu wuri da za su tattara a wuri ɗaya a yi musu tsari a rinka karatu a yi wannan sai a samu uzuri a wurin Allah amma in an hana gaba ɗaya to fa mutum ba zai samu uzurin da zai gaya wa Allah ba mu kuma wannan gwamna namu mai adalci da jama'a suke son sa ba za mu so ya je lahira ya amsa tambayan cewa a zamaninsa ne aka hana karatun alkur'ani ko aka nakasa karatun alkur'ani ko aka cutar da wasu masu karatun alkur'ani don haka duk abin da za mu gaya mu faɗa game da shi ko za mu gaya masa sai dai mu gaya masa don ƙauna da neman mu gudu tare mu tsira tare ba don suka da kyamata don haka muna faɗa ne don a gyara gyara kayanka ya fi sauke mu raba na biyu kiran da za mu yi yake an masa shaidan adalci kuma da alamun haka ta bayyana yan a da aka hana su a taɓa ba za mu ce dole a dawo da su ba tun daga abin da aka ce za a musu za a kama musu keke na sai kuma abin yana da alaƙa da yanayin tsaro to kiran da za mu yi gwamna ya yi adalci ya yi haƙuri a cikin dokan da aka sannan a cire doka ɗaya. Dokan shi ne na yin an karɓi mashin ɗinka a ce gwamnati ya zama nata, wannan gaskiya ya zama zalunci, wanda ya bashi wannan shawara bai ba shawara ta gari. In doka aka yi aka ce an yi masa tara saboda ya zaɓa doka an karɓi tara to a bashi abin hawansa, ya tafi da shi ya san inda zai sa kayansa, kada gwamnati ta ɗauki kayan talaka ta ce ya zama nata. wannan ba zai zama alheri ba gaskiya muna roƙo wanda du'a karɓi nasu a mayar musu da kayansu in ma taron za a musu a musu tara amma kar mu gwamnati ta karɓe kayan talaka ta ce ya zama nata ba zai zama abu mai kyau daga baya kuma har yanzu a gaskiya dama idan mutum mutum ne mai kira saboda Allah ba kuma mun ce mun iya ba ne to dole ya dubi farinka ya dubi bakinka gaskiya in ba a yaba ma mutumin da ya yi abin kirki to ba a kai karfafa masa gwiwa ya ci gaba da yin abin kirki in ba a gaya mutumin da ya yi laifi ya gyara to ba a nemi a zauna lafiya a yi gyara ba a nan dole ne mu yaba wa shi gwamna Allah ya saka masa da alheri yadda muka ji yana tara manya na gari daga masu martaba sarakuna da kuma masu mukamai na gwamnati da hukumomin tsaro da kuma malamai mai shawara da su akan duk abin da ya shafi wannan jiha wannan koyi ne aiki ne da abin da Allah ya ce a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kowa ki san basira da kwakwalwa a cikin yan adam Allah yana ce masa wa shawirhum fil amri kai shawara da su a cikin al'amari wai za a zanta in kuma ka riga ka ɗauki matsaya a cikin shawarwari ko ka tawakkal ala Allah kar ka ce shawarar su ne za ta fidda kai ka dogara ga Allah balle ma inda muka ji jiya an kira shi a waya talaka daga ko ina yake ya buga waya ya gaya masa damuwa kuma gaskiya in farin ciki yanda ya nuna rashin girman kai lokacin da wasu talakawa daga adana suka kira shi suka ce to matsalan ɗebo ruwa sai sun saya kuma an ce za a rufe na kwana goma ya za a yi to gaskiya da ba su yi wannan tunanin ba amma dama shi ya sa karkace ka san komai yace zai yi amfani da wannan yaga zai dan sassauta a samu dan kwana ɗaya biyu aka samu wasu manoma suka ce to gonakin su fa za su ƙone duk da ba a yi masa wannan bayanin ba yace kuma ya yadda yace wannan tunani bai zo musu ba amma za su duba yadda za a ba mai gona dama ya je ya dan bada ruwa wa gonarsa bayan kwana biyu ko bayan kwana uku wannan dole ne a yaba masa kuma abin da muka rasa a shekarun baya kenan mutum manya ma fasatan an sassame mu an nemi shawaran mu amma ba aiki da shawara har ya kai ga karshe ma in ka ba da shawara sai a ce kai abokin gaba ne kai makiyi ne gaskiya wannan mataki da ya ɗauka idan zai ci gaba da haka wallahi zai zai ga nasara cikin al'amuransa wa muna masa fatan alheri Allah ya sa ya ci gaba da yin wannan tsari na karɓar shawarar jama'a da kuma tausayawa jama'a Allah ya saka da alheri ɗan uwa mu kuma mu yi ƙoƙari mu bi dokoki saboda don mu ake yi don mu samu kiwon lafiyar mu Allah ya ba mu hanya mafita wadda take tabbatacciya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Mm.
ويل يومئذ للمكذبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sakamakon da ya tana dama mu masu tsoron Allah na inuwoyi na jin daɗi da idanuwan ruwa da kayayyakin marmari irin wanda suke so da kayayyakin sha sai yake ku ci ku sha don farin ciki da abin da kuka kasance kuna aikatawa. To aka juyo kan kafirai aka ce, Kulu wata mata'u ƙalilan, ku kuma ku ci zaƙum, ku sha gisili, ku ci gisilimu, ku sha hanimu, wayannan abubuwa masu muni, ku kuma kulu kuma ku ci wata mata'u, wato kulu wata mata'u ƙalilan, innakum mujrimun, wato a wato wannan ku zata mata ruwa ashe ana magana ne akan duk waɗanda suka zafi cin daɗin duniya da saba cin haramun saba wa Allah sace dukiyar jama'a cutar da jama'a da ha'inci su ci kayan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na ni'ima kuma su saba masa su ne ake magana da su anan su ne wanda za a mutu mummunan sakamako a lahira shine aka ce to yanzu kulu ku ci wata mata'u ku ji daɗi kalilan wannan jin abin da kuke ci da shan abin da kuke sha da dukiyar da kuke ɗiba da wuraren ni'ima da kuke kwantawa kalilan na ɗan ƙanƙanin lokaci ku yi ta cuta ba wai ana karma musu gwiwa su yi bane a ana musu gargadi ne wato wato kaman gaɗe ake maka in ka ce baka ji ba to an ce wai menene wai in baka ji bari ba ka ji hoho to shine Allah subhanahu wataala ya ce in wannan kuka zaba ku lu ku ci wata mata ku ji daɗi kalilan na ɗan ƙanƙanin lokaci ne dai zaman duniya ala sabili tahdidi wal wa'id ta fuskan gargadi da narko kulumin da za'ifi duniya su kayan dadin duniya wasamta ubi shahawati hanfaniya ita jin dadi da sha'awoyinta wanda za su kare kama huwa sha'anul baha'im yanda dabbobi suke ci su mutu zai lahira su a ce su zama ƙasa ko kuma kun je ba daman zama ƙasa innakum mujrimuna ku dai Allah ya riga ya yi rijistan ku cikin manya-manyan masu laifi, kuma kun je lahira Allah zai saka muku da munanan laifuffukan ku. Wailun tsananin azaba ya tabbata yau ma izin ranar nan bil mukazzibina ga wanda suka tsare ta ayoyin Allah suka ki jin gargaɗi suka ki jin nasiha. Na'am.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون؟
Wai za ki lau murkahu idan aka ce musu ku yi rukuni, la yarka'una ba sa rukuni. wato wannan sifa ce khasatan bis salat usjudu sai ya ɗauki wani ma'ana banda sallah yana iya ɗaukan sujada shi kadai amma duk inda aka ce irka'u to ana nufin sallah duk inda aka ce uzkurullah zai iya ɗaukan sallah zai iya ɗaukan zikiri zai iya ɗaukan abubuwa da yawa amma inda aka ce irka'u abinda ake nufi da shi shine sallah kawai baya ɗaukan wata fassara sabanin haka a wajen dai mafi yawancin malamai gaba daya to Allah subhanahu wataala ya ce wai zaki lan murka'u idan aka ce musu su yi sujada ku yi sallah ku yi ruku'i ku yi sujada ku yi sallah domin bauta wa ubangiji la yarka'una ba sa yadda su yi sallah wato sai su sai su sai su dawwama akan girman kansu imam muqatil yace wannan aya ta sauka ne a cikin sakifawa wata kabila ce bani taqifin imtana'u an salat suka bar sallah wa qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qutta anna salata fa inna la nanhani innaha musabbatun alaina suka ce za su yi dukkan ƙa'idodin shari'a amma ya ɗauke musu sallah ba za su yi sallah ba don su ba su iya su zo sunkuya haka sunkuya wannan kaman wato ƙasƙasci ne a gare su mutanensu suna musu dariya da mutum yana gogo cikin iyalinsa da ba yana dora goshi a ƙasa yana sunkuyawa suna musu izgili wai wannan izgilin wanda yasa suke son ta waya a ɗauke musu sallah tana ba su kunya tana sa ana zagin fa a ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ki wa qala yace la khayra fi dinin la salata fi to fa babu alheri cikin duk wani addinin da babu sallah a cikin sa to ka gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ki ɗauke ma wasu sallah wasu kuma su da kansu wani katon banza a lungu ya ce sun wuce lokacinta Allah ya sauwata wailun tsananin azaba ya tabbata yau mai ranar lil mukazzibina ga masu ƙaryata addinin Allah suke watsar da wasu daga cikin rukunanta daban sallah kabi ayi hadisin to da wani zance ne ba adahu bayan alqur'ani yuminuna za su yi imani idan dai za a yi musu wa'azi da ayoyin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ba su yi imani ba to ta wace fuska kuma za a bido musu me za a gaya musu wannan shine hakikan fassarar wannan aya ba kamar yadda wasu masu sare aya da gatari suke amfani da wannan aya wajen sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jahilci ne wasu ne kidimammu wanda ba su gane addini ba suka zai suka samu ƴan uwa almajirai suke bata musu tunani ce ga ayi hadisin ba da huyu minuna ai Allah ma ya ce wani hadisi kuma za a karba ayi aiki da shi bayan alqur'ani ko ba hadisi irin na manzon Allah ake nufi wannan ana magana shi qur'ani shine hadisin da wani qur'ani da wani wani aya za a karanta musu wato shi qur'ani shine hadisi din in ba a karanta musu qur'ani ba wani wani ayan za me za a karanta su ba wai fa bi ayi kalamin wa bi ayi kitabin da wani magana ne da wani littafi ne ba da hadal qur'an ba wannan alqur'ani almu'jiz wanda ya gagaru kowa ya kwaikwaye shi alwabi wanda yake a fili ayoyinsa suke bisanci kuna za su gaskata illa yuminu bil qur'ani idan ba su yi imani da alqur'ani ba wai za kazzabu bil qur'ani idan sun karyata alqur'ani wa lam yuminu bihi ba su yi imani da shi ba ma abuluji hilgaya fil ijaz duk da yadda Qur'ani ya kai kololuwa wajen gagaran kowa gagara koyo wani tsohon hujja da yadda hujjansa ta fito ƙarara wala adil bayan da yadda bayanin sai yake ƙayatarwa faje ayi shay'in ba da zalika yuminu da meye kuma za su yi imani bayan wannan me za a kawo har ya gamsar da su wailu yawma idin lil mukazzibin tsananin azaba ya tabbata a ranar nan ga masu ƙaryata alƙur'ani imamul qurtubi yace karrara qawluhu wailun yawma idhin lil mukazzibin Allah subhanahu wata'ala ya maimaita fadin sa wailun yawma idhin lil mukazzibin akara marratin har sau goma a wannan sura litaqwizi saboda tsoratar da masu ƙaryata alƙur'ani da masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam wal wa'idi da narko wato wato narko shine ka jeji cewa ga abin da zai samu masu yin wannan wakila aka ce inna laysa bi takararin ba karrarawa bane لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراده بالآخر saboda duk inda aka wayar matsalin mutabbibin din nan to tana da dan ma'ana da ta saba da wanda ta gabace ta ta annahu zakara shay'an kamar ya ambaci wani abu ne faƙala sai ce wailun liman yukazzibu bi hada kai fa da wanda ya karyata wannan wato wasu masu tafsiri suna ganin kowace gaba ai abin da ake faɗa a cikin ta daban ne in na daɗin aka faɗa a ce wailun yawma idin lil mukazzibin in na azaban aka faɗa a ce wailun yawma idin lil mukazzibin idan wani ibada aka ce ga yanda za a yi shi a ce wailun ba a yi ba a ce wailun yawma idin lil mukazzibin to kowanne yana daidai da wannan gabar da aka yi magana a kanta ne wanda ya kayyata wancan ba wai duka guda ɗaya iri ɗaya ba ne ثم ذكر شيئا آخر سنة sai ambaci wani abu فقال ويل لمن يكذب بهذا sai sake cewa hannun azaba ya tabbata da wanda ya karyata wannan wa haka za haka ya yi ila akhir suratul karima har zuwa ƙarshen wannan sura wadda take mai karinci na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بسم الله الرحمن الرحيم suratul naba wannan sura ana saninta da suratul naba makkiyatun ta sauka a makka wa ayatuha ayoyinta arba'una ayatin ayoyi arba'in ne suran amma ana kiranta da suratul amma ana kiranta da suratul naba suratul naba don a cikinta akwai labari mai muhimmanci game da tashin alkiyama da hisabi da wato fita daga cikin kaburbura suran kuma ta karrasa bayananta akan aƙida ta tauhidi wanda kafiran makka da yawa suka yi ta ƙaryatawa ko da yake ta makka ce lokacin da sura ta zo sai ta yi magana a kan tauhidi da kaɗaita Allah saboda babban abin da tukunna ake kafa fandishin ga baki ɗaya na addini a kan su ke. Shi addinin asalin fandishin ɗinsa dama shi ne tauhidi, saboda in babu tauhidi to ga baki ɗaya sauran ya zama wani abu daban. Suran ta fara da bada labari game da bigiran tashin alkiyama da inda za a yi hisabi a yi sakayya kuma ta shigartar da kwakwalin mutane da yawa daga kafirai na makka tarkato dubi hujjojin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa wanda a wannan lokaci musayya da da da da, da harigido ya kaure a cikin makka su har su tsakanin su kafiran ana citacen baki akan cewa tashin kiyaman nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba yaya zai yiwu yaya za a yi a yi wannan tashin alkiyama sannan turan sai bayanin yadda tashin alkiyaman yake sai bayanin yadda za a kira bayi a kitse su a gaban ubangiji a bincike aikin kowa a ba shi sakamakonsa lokacin da za a yi tashin kiyama a tattaro mutane jama'a jama'a domin a bizar da su zuwa ga hisabi ta yi magana game da makomin kafirai shine jahannama wanda take azaba ce mafi tsanani a kowane kafir sannan kuma ta yi magana game da masu tsoron Allah har yanzu da abin da Allah ya tanada musu su kuma kamar da yadda surorin Qur'ani ke yawanci suke in an yi gargadi sai kuma a yi bishara sannan Surar ta yi magana game da haɗarin mutum ya tafi lahira ba tare da ya tafi da imani ba, saboda ba zai samu wani afuwa daga wurin Ubangiji ba, kuma an masa gargaɗi tun nan an sanar da shi, don ya yi aiki da gargaɗin ya tsira in bai yi ba ruwansa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma ya ta sa'alun game da menene kan suke tambayan nan ne tambayoyin da suke yi tambayoyin me suke yi me yasa sashen su yake tambayan sashi wani ya dan ya gane wani kuma dan izgili anin naba'il azim wai suna tambayan junansu ne babban labarin nan babban labarin nan babban abin da zai aukun nan inda Allah ya halitta babu wani abu mai tsoratarwa wanda zai faru kamansa ai labari ne ba na wasa labari na canji daga yanayin rayuwa ta duniya zuwa rayuwa ta lahira labari na tattara mutane tun daga halittan farko har zuwa ƙarshe labari na ba ma kowa makomansa labari na jirkita sammai da kansai su canza daga yanayin da suke wannan shine suke magana a kansa allazihum fihi mukhtalifuna wanda suke sabani a kansa ba su yadda ba kalla tsawa ne gare su su daina jayayya su daina musayya akan wannan rana sai alamun amma da sannu za su sani wato duk labari da kaji akwai ranar da zai tabbata kamar yadda ya zo a cikin alkurani da kullum da bayin mustaqarrun wa sawfa ta'lamun to haka nan ma kalla ya alamun da sannu za su sani za su ga gaskiyar labarin da ake ba su wanda suke mutu a kansa din akwai ranar da zai bayyana summa kalla ya alamun sannan a sake karfafawa a sake razanarwa lallai da sannu za su san wato sharrin wannan rana in ba su yi tanadi mai kyau domin sa. Alam na ja'alil ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا Na'am. alam na da alin arba mihada ashe ba mu muka shimfiɗa ƙasa ta zama shimfiɗa wanda ba ta raurawa da masu ita ba suna tafiya a kan ta kamar yadda ta san shimfiɗa wato a miƙe samɓal a kwance ba sa burmawa ba tafiya baya wahalar da su ba sa kakkafewa wal jibala ashe ba mu muka sanya duwatsu ba in ji Ubangiji a wutadan suka zama turaku kaman kaman kaman shika-shikai can a jefa wani a jefa wani can a jefa wani can kamar yadda Allah ya ce an tami da dukkan kantarin ƙasa ta rinka raurawa da ku waje kum wa khalaqnakum ashe ba mu muka halitte ku azwajan dangi dangi daban-daban ba muka yi ku nau'i nau'i mazaje da mata, wato muka yi mata masu ɗaukan ciki, muka yi maza masu haihuwa wanda suke sadar da iyalansu samu ciki. Kamar yadda muka sa ƙasa kala-kala, akwai fara, akwai baƙa, akwai wadda take mai rawaya-rawaya, akwai wadda take mai ruwan ruwan toka-toka akwai wadda take mai ruwan kunkumadi-kunkumadi, haka ma kuma muka yi ku, in ka je wannan yankin ƙasa, ka gan su farare, in ka je wannan yankin ƙasa, ka gan su jajaye, in ka je wankin wannan ƙasa, ka gan su ga su dai farare ne an farin su mai duhu ne, mai jaja mai duhu. Wasu kuma ka je gan su baki ne wuluf, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, wasu dogaye wasu gajeru. wasu faɗaɗa masu kauri wasu ƙwanjamammu ramammu haka Allah ya yi haka Allah ya yi mutane wannan duk ba zai baku wato izina ku gane cewa akwai wanda ya yi wannan aiki ba waje Allah na makon su bata a ce ba mu muka sanya barcinku ya zama hutu gare ku ba ya yanke muku shagulgula ku koma ku zauna a yi rubullin ɗin jikinku sannan ku tashi an yi refreshing ɗinku babu wahala duk kasa duk gajiya da wuyan da ka sha jiya in dai ka kwana kai bacci ka tashi sai ka ji jikinka ya dawo da ƙarfi da komai kamar baka taɓa yi ba inda Allah bai yi wannan ba ai da mutane ba za su iya aiki ba in suka yi aiki na kwana uku hudu shikenan sai ya zama babu sauran kuma ƙarfi da energy da za su yi aiki wannan sa ku baccin nan da tashin ku shi ma ai yana nuna muku alaman tashin alkiyama ka fita da daddare wajen karfe biyu ka yawata ka ji gari shiru kowa ya kulle kofa inda za ka ɓalla ƙofofin ka shiga kowa za ka gani a kwance bai ma san ka shigo ba wannan me yake nuna muku baya nuna muku alamun kaman kun mutu da safe idan aka farka kowa ya tashi aka kama harkoki a cikin gari wannan baya nuna muku kaman an tashe ku to wanda aka masa haka shi yake musun tashin alƙiyama wanda kullum sai an kashe shi a raya shi a kashe shi a raya shi a kashe shi a raya shi shine bacci din baccin abin da yake nuna masa ce an faɗi amfaninsa an kuma faɗi dalalarsa me yake shirarwa zuwa gari wajen annan laila وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا wajen annan laila a ce ba mu sanya muku dare libasan sutura gare ku ba da me yake muku sutura da duhunsa inda an bar gari kamar rana kamar kamar yadda rana yake haka dare yake to mutane dan neman duniya ba za su je su huta ba sai a yi ta aiki kuma nan ma ya zama babu hutu kuma babu hikimar Allah kenan ta maganan cewa a rinka samun refreshment a rayuwa don haka sai aka sa garin ya zama mai duhu ya zama mai duhu kowa ya ga ya kamata ya tafi ya je ya kwanta saboda an hana masa hasken da zai fita ya yi hidimomi. Waje Allah nahara muka sanya muku rana wuni kenan ma'asha wajen neman aiki wajen neman abinci aka ba aka sa haske ko ɗakin ka kashi ga kaja ɗaure ka kulle sai ka ga kana ganin haske a cikin ɗakin saboda hasken haske ne mai ƙarfi duk dan ya baka dama in a kwazazzabo kake in a kwari kake in a kogo kake in a can cikin zurfin ruwa ma kake duk dai za ka ga abin da za ka yi a wannan wurin za ka iya yin ayyukan da kake so don ka rayu wabane na fauka وبنينا فوقكم سبعا شدادا ashe ba mu ne alam nabni fauqakum kenan ma'ana ashe ba mu ne muka yi gini fauqakum saman ku ba muka gina saba'an rufe-rufe guda bakwai shidadan ƙarfafa wanda ba su rushewa ko kun taɓa jin an yi kwalala za a je gyaran rufin sama ya burne ko yana shirin ɓangarowa babu wannan wannan bai ishe ku kusan ƙudurar Allah da ƙarfinsa ba da ikonsa nan وجعلنا سراجا وهاجا waje Allah sirajan ashe ba mu muka sanya muka san muka sanya muku fitila ba wato rana wahajan wanda take mai tsananin huruwan wuta da haske wanda take cika ko'ina ita ce ƙwaya ɗaya amma duk duniya ita ce fitilan ƙwaya ɗaya wannan fitila kun yi zaku nemi wata fitila da ta kai ta waye ita ya fitila irin wannan in banda Allah a ce fitila ƙwaya ɗaya tan duk duniyar nan babu wani tsarin fitila in dai da rana ne sai ita kuma ta haska ko ina kuma ta biya ma kowa bukatansa na haske wannan ba aya bane bisa cewa wanda ya wannan yana iya tashin alkiyama nan وأنزلنا من المعصرات ماء wa ثجاجا anzalna ashe ba mu ne muka saukar da ma a ruwa ba sajjaja mai yawan kulkula yana zuba da taushi inda mun ga dama yin muka ruwa wanda zai zamanto mai satto na guri indororo indororo ya rinka sauka yana tona ramuka a ƙasa a matsayin ruwa ko mu sauko muku da shi a matsayin kankara ba daman ku yi rufi irin wannan na kwano manya-manya kamar duwatsun markaɗe da rinka faɗowa suna bubburma muku rufi ba haka muka yi ruwan ba sai muka yi shi sajjadan mai zuba da laushi shar shar shar shar shar shar haka dai sauka bai ɓata muku wuri ba bai lalata muku wuri ba bai ɓata muku gona ba bai karairaya muku amfani ba amma ran da Allah ya zo ya nuna mana isansa sai ya sake kankara a wasu guraren ya bubbuke shinkafa ya daddake ta ya karere abubuwa wannan yana nuna cewa in na ga dama fa haka zan rinka muku ku gode mun da nake saukar muku da ruwa mai laushi mai sauka baya jifan mutane ko da kamar tsakon kwani aka yi ke zama yana kwakwa da kan mutane yana kwaffata mutane jiki yana jini ai da shi ma sun tantana kudan amma sai muka bar shi ya zama mai laushi ya ya ya haka yake sauka a jikin mutane shine sajjada din na'am لنخرج به هبا ونباتا linukuri da bihi dan mu fitar da habban ƙwayoyin haƙi bihi da shi wannan abin da ya shafi haƙi da shi muke tsirar muku wani batan da shi ko muke tsirar muku da kayan tsire-tsiren da ba su da ƙwaya ba su da ƙwayoyi kamar muke tsirar muku da alayyaho wanda ganyen kuke so muke tsirar muku da lansir muke tsirar muku da yakuwa muke tsirar muku da kadeji waɗannan su ne na bata kayayyakin da tsire-tsire ne amma ba ‘ya'ya suke yi ba. To duka dai da ruwan guda ɗaya, ruwan da ya tsirar da wancan dawa ya girmar da masara, ya girmar da shinkafa, ya girmar da alkama, ya girmar da waɗannan shi ne kuma za a zuba wa lansir, shi za a zuba wa karas, shi za a zubawa alayyahu shi za a zubawa yakuwa da dan adam ne ya yi zai a ce to fa sai an nemo ruwan yakuwa daban ruwan bayan yakuwa daban ba ganin takin Allah shi takin Allah an zuba a gona na jarar zaki irin wanda aka samu daga datti da abubuwan dabbobi komai sai ka shuka in ka zuba wa masara ta yi kyau in ka zuba wa gyaɗa ta yi kyau in ka zuba wa kabeji ya yi kyau in ka zuba duk abin da ka zuba zai ga wannan wanda Allah ya yi shi majalacin nan ya yi amma in ka je gidan gona kana neman taki a ce na masara kake so ko wanda za a sa wa gyaɗa ko wanda za a sa wa kayan lambu kaza kowanne an yi masa tsarin su daga wannan yuriya wannan LPK wannan menene to kaga a ce ya kamata mu gode wa Allah bisa ga ni'imar da ya mana na samar da abu iri daban-daban amma da ruwa iri daya. Na'am.
Wajannatin alfafa Haka nan da wannan ruwan kuma har yanzu muke tsirar muku da jannatu gonaki in ka ji an ce jannatu allati tajunnun nasa bi awraqiha allati tajunnun nasa bi zilaliha shine jannatu masara gonan masara ba a ce mata jannatu sai dai ba tasiri jannatu sai ya zama kaman gonan wato irin su apple irin su mangoro irin su a gwaiba irin su abubuwan dai da suke yin tsawo kuma su yi inuwa su yi rufe wuri a zo a shiga ciki inuwan a sha inuwa to wayannan su ne suke yin da su ake jannatu ko lambuna irin na alayyahu ba a kiran su jannatu sai ya zama ya junnun nasa da junnun nasa bi zalaliha ko kaga gonakin su ma iri iri ne ai ha ko ba haka ba in ka je ga gonan masara wani kala ne daban in ka je ga gonan alayyahu wani kala ne daban idan ka je kuma ka ga gonan gwaiba da mangoro da sauransu sai ka ga shi kuma wani kala ne daban to shine Allah subhanahu wataala ya ce to duk dai wayannan kamar ruwa guda ɗaya muke shayar muku da na inna yawmal fasli kana miqata duka waɗannan misalsalai da aka bayar Allah yana ce mana to tun da kuka ga waɗannan kuka yadda mu muka yi to ku sani tabbas za mu yi tashin alkiyama kuma inna yawmal fasli ranar tashin alkiyama nan ranar bambanta gaskiya da ƙarya ranar hukunci tsakanin halittu kana miƙatan ya kasance wani lokaci ne muhaddad lokaci ne da aka yi masa tayar aka masa iyaka neman gaggawan ya zo ba zai sa ya zo ba ba za ku iya tunzura Allah ya ce to bari ma na fasa ma zan yi da wuri ba za ku iya yin haka ba kuma neman ya yi jinkiri ba zai sa ya jinkirtu ba Allah ya riga ya ajiye masa miƙati nan
yawma yunfaku fi suri fata'tu يخرجون أفواجا yawmu yawma yunfaku bis-suri ka san yanayin wannan rana kuwa a rana ne da za a yi busa a cikin ƙaho a tirafi tirafi da ya busa a cikin ƙaho fata tuna sai kaga kuna fitowa da cikin kaburburan ku afwajan jama'a jama'a kamar yanda wato shazuma da suke fita daga ramukan su haka za ku rinka fitowa wani yana biyan bayan wani kowa an binne kabari an binne mutum ya kai goma ko talatin ko ɗari a wannan rami haka za su yi ta fita wanda yake na farko na ƙarshe ya fita na na mabiyinsa ya fito haka za su yi ta fita na'am وفتحت السماء فكانت wa أبوابا futihati sama'u sai a buɗe sama fa kanat abwaba sai kaga sama ta zama kofofi kawai kaga mala'iku barade suna ta dirowa eh suna ta dirowa su ne asalin kamar rundunar sojoji wanda za su kewaye filin kiyama su kula da wuri nan
وسيرت الجبال فكانت سرابا wasiratul jibalu sai kuma a tafiyar da duwar waje a nike su a bushe su su zama kura fakanar sai su zama saraban wato sun zama kaman kalweweniya wato kaman yanda yaki na sahara yake daukan rana har a rinka ganin kaman ruwa ne a kwance a gurin haka duwatsu za su zama na'am إن جهنم كانت kuma مرصادا jahannama to duk wannan yana tabbatar maka da cewa akwai Allah kuma akwai hisabi kun an je can fa kuma ɗayan biyu ne gidaje na jaza'i guda biyu ne akwai gidajen mutanen kirki akwai gidajen mutanen banza to da yake an ɗauko ne a cikin siyaki na gargaɗi sai aka gabatar da wato tahdidi aka gabatar da wa'idi kafin a gaba a gabato da bishara saboda iya usulubi mai kyau na alqur'ani tunda an ɗauko salon masu mutu ne akan masu mutu ake to sai da aka faɗi kayayyakin sai da aka faɗi wanda za a fara hukuntawa da gidajensu kafin kuma a ce to kai kuma da kai wa kanka kiyamun laili ka zama nagari to ga sakamakonka sai Allah ya ce inna jahannama sani ita jahannama kanat mirsada ta kasance ita madakata ce wato wajen da za a shigar da abbagina kenan na litsagina للطاغين مآبا madakata ce litsagina wa masu tsaurin kai wanda za a gaya masa ya bar abu ya ki bari an a ce Allah ya hana ya yi taurin kunne ma'aban ita ce makomansa nan لابثين فيها أحقابا labisina zama za su yi fiha a cikin jahannaman nan a haƙaban duhuran wato ba she- ba ba shekaru ba ne balle a ce zinina sai aka ce a haƙabun wato wato hikiba ba a da hikiba daharun ba da dahari haka za su zauna a cikin zamanin da Allah kaɗai ya san iyakansu ba su da iyaka nan لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا la ya zuƙuna fiha bardan ba sa ɗanɗana ɗan sanyayawa wannan azaba ta dawwama kenan wala sharaban ba su samun wani abin sha da zai kashe musu ciki a haka za su rayu nan إلا هميما وغصاقا illa haliman sai dai in sun matsa sai a kawo musu ruwan zafi shi ma ruwan zafin baya iya wuce makogoro in an ba su su karɓa cikin ɓari da sauri saboda suna tsammanin za su sha abin da zai kashe musu ciki suna kwarawa sai ya tale musu fatan bakin su ya zuba a kan kirjin su waga saƙan sai da saƙo wato ƙwarmatoto na wato ɗiwa na ‘yan wuta da ya bushe a ƙasa, in sun ce a ba su abinci, shi za a ɗiba a ba su, ya je ya kulle a ciki, bai wuce ba, bai fito ba, nan.
جزاء وفاقا yace wannan azaba me ya kawo ki haka Allah yace ai da zainahum mun saka musu ne da za'an sakamako wifaqan wanda ya dace da irin halin su. suna ji da taurin kunne shine aka ba da sakamako daidai da na mai taurin kunne Na'am.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا Imam su kanu sun kasance la yarju hisaban ba su yi imani da za a yi hisabi ba saboda haka suka ƙi yin aiki domin wannan lokaci suka ƙi tanadi don wannan lokaci saboda sun ƙaryata.
وكذبوا بآياتنا كذابا Wakanzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu kizaban ƙaryatawa mai ban haushi.
وكل شيء أحصيناه كتابا kuma wa kulle jayin dukkan abin da suka yi ai ba haka muka bar shi ba a sai nahu sai da muka rike shi aka rubuce shi aka rikodin ɗinsa aka ajiye shi eh kitaban a cikin takardun ayyukansu na'am فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا sai ku ɗanɗana za a gaya wa kafirai sai a ce musu ku ɗanɗana wannan azaba falan da kuma ba abin da za mu ƙara muku bayan ta illa azabar sai wata azaba da ta fi wanda kuke sha yanzu don haka kar ku nemi wani taimako nan.
إن للمتقين مفازا Wa amma waɗanda suka kiyayi wannan rana suka ji tsoron Allah shi za aka ce musu muttaqina wanda suke ittaqau annara ittaqau yawmal hisabi ittaqau rabbahum wanda suka ji tsoron abinda ubangijin su zai musu in sun saba masa suka ji tsoron abinda za a yi a ranar hisabi waɗannan lilmuttaqina mafaza wajen fauzu wato wajen babbanta da aljanna ya tabbata lilmuttaqina ga masu tsoron Allah
حدائق وأعنابا hada'iqa za su samu gonaki masu ni'ima masu furanni masu ƙanshi masu jan hankali masu ban sha'awa na'am wa anaban ga inabobinsu sun yi yaɗo sun hau kan itatuwa suna ta ‘ya'ya su ɗiba su sha iyayen da suke so na'am وكواعب أترابا wakawa'iba da ‘yan mata waɗanda ba wato ba ma- ba zaurawa ba wato ‘yan mata wanda wato nononsu bai faɗi ba su ake ce kawa'ib atraba waɗanda suke tsarorin juna wato ba ba a lahira ba doguwa ba gajeruwa a lahira kan kan ku ɗaya ne daidai da daidai ba nan du- duniya akwai doguwa akwai gajeruwa amma a lahira babu wannan kansu ɗaya ne haka Allah subhanahu wata'ala ya yi su na'am وكعبا wa دهاقا ka'asan ga kofin sha ko na giya ko na zuma ko na madara ko na ruwa bi haƙan a cike babu wani wanda za ka zo ka ce ai wannan an sha sauran kaɗan a'a ko ya- ka- ko- ko yanzu ka sha kana sha kana ajiye kofi sai sake fitowa daidai da bukatanka sai ya zau sai a- sai sai sake fitowa yana jiranka in ka ɗauka ka janye sai ya sake fitowa yana jiranka kuma shan nan da za ka yi sha ne na sha'awa ba sha ne na kishin ruwa ba ba ci ne na yunwa ba a'a sha ne na sha'awa don haka za ka yi ta sha ka yi ta sha bai yi yawa ba bai cika maka ciki ba ba kuma in lokacin da ka ga dama kuma sai ka bar sha na'am لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ce kuma da jiya a lahiran a aljanna jiya da take sa a yi ta faɗa ana surutu ana maganganun banza Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ba irin giyan duniya ba ne mai gusar da hankali wannan giya suna ta tara dan dai a kira ta giya kuma da ɗanɗano irin na giyan da ku- da kuke sha'awa amma babu bugarwa wanda suka sha giyan nan la yazma'una fiha lagawan ba za su ji a share a share irin na gidajen giya da ake yi a duniya ba wala kizaban wala ƙaryata juna sai ƙarya kake wallahi ba wannan ya kawo har a kai ga duka a yi fada to babu wannan a lahira na'am
جزاء من ربك على أن حسابا jaza'an wannan duka fa sakamako ne da aka biya min rabbika daga ubangijinka ga waɗanda suka yi biyayya ba su yi taurin kunne ba ada'an kuma ya wuce sakamako sai za Allah kai Qur'ani akwai hikima kaga a cikin ɗan fakara guda ɗaya mai yankin kalmomi guda hudu amma aka kawo wani bayani wanda yake ɗauke da ma'anoni masu zurfi na farko an ce jaza'an to an ce jaza'an ka yi aiki an ga aikin an biya ka kuma ma biyan ma na karimci ko min rabbika daga wajen ubangijinka sai kuma aka sake cewa wato daidai da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ya faɗi cewa ba ko ba wanda ake so zai shiga tafi aljanna jaza'i ne at the same time a da'i ne jaza'an ne sakamako ne dan in ba dan kayan aikin ba ba za a kawo ka wurin ba amma kuma abin ya fi karfin aikinka dan haka a ba'an ne kyauta kyautan kuma hisaban wato hasiban kyauta ne wanda yake ya kai kyauta wanda in ka gani za ka gode don akwai kyautan da in za a ɗan baka sai ya zama kaɗan ne akwai kyautan da in za a baka sai a baka mai yawa wani mawaki yana cewa innal baqila wa in afada inan nasra alayhi masayil al faqri shine kudi marwanci ko yayi kudi sai an ga alamomin talauci a cikin kudinsa dan wanda yake ya miliyoniya ne wanda ya kamata ya bada kyautan dubu goma sai ga ya bada kyautan naira ɗari kaga ko ke wata ce ka duba wani wani sa dari ya bani to ko a ta maka na wani gogulin sa ma ai sai da zaka da dari biyu to to wannan kyauta ne wanda daga gani ya isa kyauta wanda wanda duk aka ba shi gaskiya ya gode sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وارفع عنا جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والطاعون والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العزيز وانا بكر بن عمر الحمد لله